حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله
Bismillahir Rahmanir Rahim. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahalicin sammai da ƙasai, wanda ke jujjuya al'amuran bayi bisa tsarin da ya tsara. Muna godiya gare shi, muna jinjina masa. Muna tabbatar da kaɗaitakarsa cikin ayyukansa, tauhidin rububiyya, bi ma'ana babu wanda yake buƙatan ya taimaka masa cikin tsarinsa shi kada yake gudanar da ayyukansa yake jujjuya al'amuran bayi ya saukar da ruwa ya sanya a yi sanyi wani sa'i sanya zafi wani sa'i ya tsarkaka ya ɗaukaka ya ga abun da baya bukata cikin mulkinsa mun shaida lallai Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake cikin sunayensa kyawawa da sifofinsa na cika mun shaida Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya cancanta bautawa babu abokin tarayya gare shi cikin mulkin cikin babu abokin tarayya gare shi a lokacin da ake bauta masa mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne shine kuma khatamun nabiyina wanda Allah ya cika manzanci da annabta da shi ya isar da sakon Allah bai rage komai ba ya nusar da al'ummarsa zuwa ga dukkan ayyukan alkhairai ya hane su daga duk abin da ba na alkhairi ba ira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da dukkan wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar tana tunatar da mu faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namamu mai annamimanci bai shiga aljanna ko annamimi baya shiga aljanna inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annamimi malamai da suke bayyana waye shi kace shine wanda zai ɗebi maganan wannan ya saurari abubuwan da su za su zamanto in wancan ya ji za su ɗaga masa hankali ransa ya ɓaci sai su ɗau sai annamimi ya ɗau wannan maganan sai ya kai gurin wanda shi kuma za a ɗaga masa hankali ɗin sai shi kuma ya gaya masa ko ya nemi wani aiki na wannan ko ma bisa zato ya je ya gaya wa wancan cewa wancan shine ya sa kaza ya zama kaza ya dagula jama'a a lokacin da suke zama cikin zaman lafiya ko suke fahimtar juna ya hargitsa zamantakewarsu ya kawo rashin fahimta da rudani ta ko ta wace hanya wannan shine annamam to wannan baya shiga aljanna malamai yawanci annamam yakan samu daman farawa ne daga ƙananan kalmomi na riba ana sukan wani ko magana na gulma wanda zai ɗauka ta waccar ya kai wa wancan wancan ya ji labarin can wancan ya kai wa wancan duk don a hargutsa duk wanda ya san in an ji labarin ko in wane ya ji labarin lalle an soke shi ko kuma ana zaton an soke shi ko kuma ana zaton maganar kaman gare shi take sai mutum ya ɗauka kawai ya gyara ta mai da ita dole dole lalle ga wancan ake wannan ya zama annamimi to annamimanci a yau ya sabunta ya zama sabon yayi ana yin sa ta hanyar social media cikin sauki amma ba safai ake ankara ba yawanci al'umma a yau social media ta kawo dalilin rashin zaman lafiya a wasu yankuna saboda yankunan abubuwan da ake nunawa ta sanya tsoro a cikin wasu jama'a da zukatan jama'a saboda yankunan wasu abubuwa da ake sawa da ba a sa su ba da hankalin mutane bai tashi ba Allah subhanahu wataala yana cewa la in lam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madinati lanuhriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila sai ce mal'unin aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila la in lam yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madina al murjifuna fil madina shine ashahid masu ɗiban magana ta wa'incan su kai wa waɗancan don me don a samu rudani ko don a samu wani abubuwa sau da yawa za ka ga wani yana ta magana ya yi kusan minti talatin yana magana amma sai a ɗauko maganar minti ɗaya saboda ita ce kawai ake ga in an sako ta za ta taɓa wa'yansu ko za ta taɓa wane ko za ta soki wane wani kai za ka samu wani malami wa'azi yake yi a babin misali sai ya faɗi wani abu sai waɗanda fa suke ɗaukan abin da yake yi sai su yanki iya wannan abun sakan ɗaya ko biyu shikenan sai su jefa shi saboda a su yana nufin malam wane ne ko yana nufin wane ne ko yana nufin shugaba wane ko yana nufin kaza sai su yanka shi kuma su daidaita ita yadda zai zama daidai da abun da ya faru shekara goma da suka wuce sai a sako sai a ɗauko wancan kuma na shekara goma shi ma ba duka bayanansa ba sai a yanko su abu na mintuna ko minti ɗaya sai a jona da wannan ko a jona hotuna har da aje hoto a ɗauko hoton da ya wuce shekaru goma sha ko shekaru biyar ko shekaru biyu a ɗau da wancan ba shi kenan sai a jona don me don a tada fitina la ya da kudul jannata nan mamu wannan abu ya zama ruwan dare a cikinmu musamman musulmai wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la ya da kudul jannata nan mamu wanda yake annamimi ba zai shiga aljanna ba idan mutane masu yada alkhairi kullum mutum ya zama mai yada alkhairi an yi wa'azi an yi huduba an yi karantarwa mutum yana so ya bayyana a'a an yi wani abu wanda yake ba na sirri ba an yada a yada duk wanda yake so ya ji ya ji alkhairai labari tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fassara ayan alqur'ani an yi magana an kawo misalai daidai da yadda ayoyi suke daga farko har ƙarshe ga bayani mutum ya saurara ya ji za a yanko maganar mutum za ka ji ba ɗauko farkon ba ba kuma kai ƙarshe ba an yanki tsakiya kawai kuma na minti ɗaya sannan sai a daidaita shi da wani mutum kuma a zo a jona don haka aka rikita tsakanin malamai aka rikita tsakanin shugabanni aka kawo rikita rikita da tada hankali da wasu abubuwa da ake nuna wa mutane aka kawo aka kambama abun da bai kai inda ya kai ba saboda a tada hankalin mutane aka kawo yanayi na batanci da kawo rashin nitsuwa da rashin kwanciyar hankali don me don a cimma wani buri na siyasa wani sa'i da makamantansu shugaban ƙasa da ya gabata janar ibrahim badamasi babangida a cikin wani littafinsa da yake rubutu yake cewa duk inda kaga ana yada terrorism yace kawai ana yada shi ne kuma ana maganarsa ne kawai kai duk inda ka gan shi yace political abu na advantage ake nema saboda haka yace ba inda zaka ga ana yada ko za abuna littafinsa da ya rubuta da yawa da yanda yake magana abunan Najeriya daga wato hasashen kasashen waje ko kuma abuna abu mai shigowa Najeriya don neman rudani ko samar da rudani a ciki a rubuce a cikin paragraphs masu yawa akwai inda ya magana yace terrorism aka yi subheading mu ce karanta wannan sai ga haka idan ka lura sai ka ga wasu abubuwa da ake bayarwa na bayanin ta da hankalin jama'a girman su bai kai haka ba da ba don an nuna su a yadda ake nunawa ba amma sai a kamba masu kuma a rasa wane ne ma mai laifi kuma wane ne mai gaskiya wane ne mara gaskiya a ruda abun a kawo wannan a kawo wancan wani sai a kawo maganan jami'an tsaro wani sai a kawo maganan wasu mutane wani sai a kawo maganan masu siyasa wani sai a kawo maganan malamai sai a ruda a kambama abu ba yadda yake ba yadda jama'a suka ganshi su kuma sai su sai reaction yadda suka gani sai zama sai abun dole ya zama haka sai ƙasa ta zamanto ta shiga cikin tashin hankali sakamakon aika wasu abubuwa ga koyar da ta'addanci wa ƙananan yara da matasa ta hanyar yada social media annamimanci a fili sai a zo da mutum sai a kawo hotonsa a ina me kai yayi sunanka sunansa kaza me kai yayi kaza ya akai ya kashe mutum kaza ya kashe mutum kaza ya akai ka kashe yana yin kaza ne da bindiga yana yin kaza ya ake kai kaza sai rinka fada yara kanana suna ji suna koyan yanda ake yi ko ba za ka ji wani hukunci aka yi masa ba kuma ma waye hukunta shi kuma waye mai masa wannan tambayoyi duk ba za ka sani ba an ruda jama'a an tada hankalin jama'a Allah subhanahu wataala yana cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bihi duk labari idan ya zo musu na labarin insecurity aza'u bihi daga ana yada shi ka taba ganin sau da yawa a social media ana nuna inda gonakai suka zama koraye ga shinkafa ga masara gonakan jama'a ta zama alkhairi ba za ka ga wannan a social media ba balle a godewa Allah ba a nuna gonakai ba a nuna tumaki da muka kiwata ko shanu a nuna ma kasuwan shanu ga manyan shanu nan kosassu wannan duka ni'imar Allah ne ba a nuna wannan a social media ba a nuna ga motoci motocin jami'a ga sunan a jere jami'ar Gombe kadai baka je APU ba baka je BUK ba baka je Maiduguri ba baka je ABU ba wannan iya na GSU ne kawai ga motoci sun fi goma duka mallakanta wannan ba ni'ima bace ba a nuna wannan a social media sai dai a nuna wani abu da wani abu zai faru a social media a cikin GSU Allah ya kiyaye shi zaka ga an nuna don me a soki shugabanninta a soki ma'aikatanta a soki malamai a soki kowa da kowa a soki dalibai kullum wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiduna yastanbidunahu minhu Allah subhanahu wa ta'ala yana magana mutane ba ma ganewa duk abin da ake faɗa ɗin nan tuntuni Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane abubuwan da za su samu nutsuwa amma ina mun juya ni'imar Allah ta zama wata wata irin abubuwa ana yada karatuttuka ana yada wa'azobi ana yada hudumobi ana yada dukkan abin da za a faɗa na alkhairi amma sai kaga an fi me da hankali zuwa ga abubuwa na sharri a kulla wannan malamin da wancan malamin a ɗauko waccan ƙungiyar da waccan ƙungiyar a ɗauko wancan masu siyasa da wancan masu siyasa haka kawai idan mutum yana cikin wa'azi in ya buga wani misali shikenan wa'azi ba za ka kawo na minti talatin ɗin kowa ya ji tun farkon magana har ƙarshe ba a sai ɗauko ɗan ƙanƙani ta ce oke da malam wane yake wadda kuma tun suna tare da malam wane ya yi wannan magana suna tare da malam wanin yayi wannan magana daga sun samu dan rashin fahimta kadan sai dauko tsohuwar maganar da wanin yana zaune ma lokacin da yake wannan magana don ba ya tabbatar maka ba da shi yake ba amma sai a juya ta yanzu a mai da shi da shi don a tada hankali la yadkhulul jannata namamu annamimi ba zai shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai wannan aikin don ya rusa jama'a ko ya rusa addinin Allah ko ya rusa fahimtar mutane ko ya kawo rudani cikin jama'a bai shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ke shine aikin annabimanci ana modernizing kowane irin yanayi yanzu ba wai sai ka tashi ka je gurin mutum ka zauna a zaurin sa ka yi magana ba a ga waya akwai dottijiya wata daga cikin iyayen abuna abokanmu ce take cewa yar gulma sunan waya a gurin ta kenan wata dottijiya tana nan kamar sunan waya cikin dare ya ɗau ‘yar gulma ya gaya wa wani wanda baya ma gari gaba ɗaya shikenan kuma gulmar ta ta ta kankama ya ku bayin Allah wajibi ne mu lura da abin da muke yi musulmai suna rusa da kansu da kansu suna tayarwa kansu hankali suna kawo rudani suna ƙarfafa masu ta'addanci ta hanyar yaɗa abin da ba haka ba duk abin da zai zamanto abu ne wanda yake na tada hankalin jama'a ka binne shi mana aka binne shi kowa ma bai ji ba shikenan zai mutu da kansa da izinin Allah amma ka yayata wancan ya yayata ko da abun bai kai yadda yake ba to an karfafa shi an tada hankalin jama'a sannan an kulla wannan da wannan an rusa fahimtar juna a tsakanin su hatta malamai hatta malamai kuma sannan ba a bin ayan alqur'ani in ja ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kai kuma kana zaune kawai daga an kawo maka an ce da kai yake ce eh lalle kuwa na tina da ni yake ni ma bari zai ji zai ga labari shikenan sai kamar sai kamar da wannan fa tasabbatu fa tabayyanu ku tabbatar mana da kai yake ka kira shi wani kace a amma yanzu wannan maganan ya zaka mun haka zai ce a a wallahi ba da kai nake ba ko kuma ni nayi bayani ne kawai ka ji farkon maganan mana zuwa ƙarshen magana amma ina ana kawo mutum shi ma sai ya haushe dan ya shiga jama'a annamimai annamimi ba a gane shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya masa iyaka la yadkhulu jannata amnan mamu annamimi shi ya san yadda yake tsara abun sa shedan kuma yana tare da shi a yada abun ta yadda zai tada hankalin wayansu ko ya jirkita tunanin su ta yadda za su mai da martani ya ku bayin Allah ba don yan social media ba da malaman mu da yawa ba su yi surutan da suke yi ba ba don 'yan social media ba da malamanmu da yawa ba su kasa fahimtar juna ba wani abun ba malamin baya sanin ma an yi ba don ya gani yana kwanci a ɗakinsa sai ya gani shikenan a ce wai wai wai wane da ni ya ji haka shikenan me yasa kai masa kuma an yanke iya gurin kawai babu sauran bayanin gaba babu sauran bayanin baya balle ya gane ba da shi ake ba wannan annabimanci ne ya ku bayin Allah mu mai da hankali musamman matasa masu amfani da social media duk inda ka ɗauki karatu tura shi gaba ɗayansa wanda ya yanke ya rage nasa ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah musamman al'ummar musulmai babu waɗanda ba musulmai ba wanda suke yin wannan ayyukan sai musulmai ko babu yankin da yake shan fama da rashin security da rashin nutsuwa da kashe-kashe irin yankin musulmai har yanzu musulmai ba za ku gane ku gyara ba ba za mu yi abin da ya dace ba mun rinka rusa kanmu da kanmu matasan mu kawai aikin social media su rinka rusa addini da kan da hannuwansu su rinka kawo rudani a tsakanin jama'a da malamai da 'yan siyasa babu fahimtar juna da malamai da malamai babu fahimtar juna da 'yan siyasa da 'yan siyasa babu fahimtar juna da 'yan kasuwa da masu sayan kaya kowa cikin rudani ya ku bayin Allah mu gyara Allah ya sa mu gane innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله a cikin yanke karatu akwai abubuwan da wataƙila wani saƙo ne ake so ya isa mutane na alkhairi don aji a wa'azantu akan yanke ba dole sai an kawo shi gaba ɗaya ba wannan za a yi istitna'i wajen yankewa ma'ana maganar da nayi ta cewa sai an tura gaba ɗaya a'a akwai wani sa'i zaka ga wasu bayanai na alkhairi yanzu kawai misali a zaka ga Sheikh Jafar rahimahullah Sheikh Albani Zaria rahimahullah zaka dinga ganin wani dan yanki kadan amma wa'azi ne kusan ga kowa da kowa to irin wannan don an yi babu laifi a cikin sa isar da sako ne in irin haka ya faru don an yanke daidai abun da zai zama kowa ya san ba da shi ake wa'azi ne kowa in yaji zai gamsu ya gyara halinsa to wannan ba laifi bane insha Allah ta'ala inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله
وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام اتقوا الله عباد الله وتذكروا أحوالكم أيها المسلمون ويا شباب المسلمين وخاصة في استخدام وسائل الإعلام الغزو الفكري في وسائل الإعلام فوقعت النميمة في ذلك عندما يكون الإنسان يسبب ال- الاختلافات بين العلماء والمدرسين والمشايخ وما إلى ذلك فلنتق الله في ذلك ولنعلم أننا سنعود إلى الله وسيكل وكل منا يقف أمام الله وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان وينظر بين يديه فلا فلا ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فلنتق الله عباد الله في انتشار الأخبار وفي انتشار المقاطع من المواعظ المقاطع من المواعظ التي تكون خيرا للأمة وتكون خيرا للمجتمع لا بأس في انتشارها لكن عندما ينقطع الإنسان عن المقاطع وينشرها وينشرها لكي يسمع فلان ويسمع فلان ويظن أن المقطع يتكلم عن أعراضه أو عن يعني شخصيته فلنتق الله في ذلك أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أن وسائل الإعلام أن وسائل الإعلام في هذا الزمان ش- وخاصة شباب المسلمين الشباب الإسلام اتقوا الله حذاري حذاري من النميمة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام قال الله تبارك وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون في المدينة لن ملعونين انظر ملعونين يقول الله تبارك وتعالى والملعونين بعد أن ذكر المرجفون في المدينة من هم المرجفون في المدينة هم الذين ينت- ينشرون الأخبار والانتشار الأخبار اليوم يكون في يعني استخدام وسائل الإعلام الهواتف الناس وخاصة الشباب حيث يقطعون الأخبار حتى المواعظ يأتي الشيخ ويأتي المعلم يتكلم ويتكلم ويأتي بالأمثلة ثم تؤتى بالمقاطع وترسل إلى فلان حتى يرد عليها فلنثبت في ذلك أيضا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أي فتثبتوا في قراءة ولنتق الله عباد الله ولنعلم أننا سنقوم أمام الله وسيحاسبنا الله في أقوالنا وأ- وأعمالنا ستكتب شهادتهم ويسألون اعلموا عباد الله أن أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم كثرة صلاتكم وسلامكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه كما أمركم الله بذلك حيث قال من جل من قائل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد أن قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأص... وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا غومبي من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه واحفظ نيجيريا من كل سوء يا رب العالمين اللهم أدم الأمن والسلامة في في نيجيريا وفي شمال غرب نيجيريا وفي شمال شرق نيجيريا وفي جميع جميع أن- أن- أنحاء نيجيريا يا رب العالمين وجميع بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احفظ بلاد الحرمين مكة والمدينة من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم دمر الكفرة والملحدين واليهود الغاصبين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام عباد الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم